الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan darasi da muke gabatarwa na taujih alƙira'atil mutawatira wa shadda bil ulumin luhawiyyati wa shar'iyya ta'asilan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 141 a darasin da gabata mun kai karshen suratu al-haqqa yanzu kuma za mu tashi da izinin Allah farkon suratu wato al-ma'arij kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya yawwa to aya ta farko Allah ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'a ko yawwa sa'ala sa'ilun wannan ita ce qira'a ta wato abin nan abu amr ibn al'ala al-basri da kuma yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyan da imam ibn kathir al-makki da kuma asim da hamzar kisa'i da khalaf al-kufiyuna sun karanta sa'ala mai tambaya yayi tambaya kenan sa'ala sa'ilun mai tambaya yayi tambaya bi azabin waqi' ba a ce an azabin waƙai ba kenan waɗansu malamai suka ce mi an da ba'un suna wakilta juna a wani lokaci asalin magana sa'ala sa'ilun an azabin waƙai mai tambaya yayi tambaya game da azaba mai afkowa mun ji wannan ko sauran qurra kuma da bamu kawo ba sune imamu ibn amir ad-dimashqi da nafi imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani sun karanta sa'ala sa'ilun ina fata an fahimta waɗansu malamai sun ka ce da sa'ala sa'ilun da sa'ala sa'ilun duk ma'anarsu ɗaya dama alhamzar ce an kai takfifin ta wasu laraba suna irin wannan mun gane ko muna jin wannan waɗansu daga cikin malamai sun ka tafi cewa a'a shi sa'ala yana nufin tambaya an gane ko shi kuma sa'ala sun ka ce wato abin nan ne abin nan sun ka ce sa'ala shine wato abu ya gudana an gane ko daga asailu na sala ya silu kenan abu yana gudana mun gane ko kenan sala sa'ilun mai gudana na azaba ya gudana kamar ruwan zahi an gane ko ruwan zahi da ke cikin wutar jahannama ko kuma abubuwa na sadidi da sauransu ruwan kurji da accan cikin wutar jahannama an gane ko to sala ya gudana sa'ilun abinda yake tafiya domin sa'il yana ilmantuwa ismul fa'il ne na sa'ala kuma sa'il yana ilmantuwa ismul fa'il ne na sala ya silu masali kuma fahimta ba ke don sa'ilun mai gudana ya gudana bi azabin waka da azaba mai abkuwa sai zama to kenan ruwan da yake gudana ai yana tafiya ne tare da azaba tun da ruwan azaba ne ba ka iya raba shi da azabar ko ba ka dan bane Allah ce to lil kafirina laysa lahu dafi'un ai laysa lahu dafi'un lil kafirina ko yawa kenan asalin magana kenan amma da yake kafirai su kadai ne abba a tunkuɗe musu azaba don mu'minai in sun yi addu'a Allah yana tunkuɗe musu su kafirai wani lokaci na amma ita azabar kiyama tabbat za ta abu don waɗansu suna nan suna cewa a kiyama sinifasi ai Allah ya ce qul ara'aytum in atakum azabullahi أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه sun ka ce kenan Allah sai kuke roƙo sai ya yaye muku abin da kuke bukata kuma an hade azaba kuma an hade kiyama sun ka ce kenan fetetar ya an ka roƙi Allah Allah ga shi kiyama Allah ba zai yi ba wannan hayaniya ce azabar duniya ita ce ake dukewa wata mat kalimatu rabbika Allah ce la'amla anna jahannama lil jinnati wan nasi ajma'in an gane ko shi yasa waɗansu turawa suke suna cewa a ai no no kiyaman nan su ne fasir ko ko wai dieu est très clément Allah shi na da tausayi fetetar an ka kai kawai sai zuci kai kai shi sabin mana hausa kai kai don a ce aljanna wai ka je wai don a ce aljanna duk baka yi imani ba ka shi da ka sha ba wani kewaye kewaye mu wannan gasar ba mai rere ta ba kun jiya da kyau tau ko in ce mun jiya sai Allah ce to lil kafiri da laysa lahu daja ga kafirai azaba Allah ba ta da mai tun kuɗi ta Allah kai mun tsari min Allah kenan ba ta da mai tun kuɗi ta min Allah daga Allah zil ma'arij Allah shine ma'abucin hanyoyin sama daga nan an ka samu mi'raj araja ya aruju kina abu ya tashi zuwa sama kadiba cikin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam safha ta 645 wajen sa ala sa'il sai Allah ce ta'aruju al mala'ikatu mala'iku suna tashi daga ƙasa zuwa sama an gane ko shine ta'aruju mun gane ko imamul kisa'i al-kufi ya karanta ya arujul mala'ikatu to tun da shi mala'ika dama mala'iku ba a kiran su maza ko mata tun da babu naski kenan fi'ilin su kuma jam'i ne an gane ko jam'u taksir ne to kenan jam'u taksir kuma ana iya mishi ta'anisin shi ta'anisin fi'ilin shi ana iya tafsirin fi'ilin shi kaga Allah ce qalat rusuluhum kaga rusul jam'u taksir an ka ce qalat an ka kawo ta um ba dan manzanni suna maza ba an gane ko kenan qalat jama'atul rusul ne shi kuma wa qala niswatun fil madina kaga ba a ce wa qalat niswatun fil madina ba mun gane wannan kenan ya aruju da ta'aruju duka suna iya shiga mala'iku dai suna tafiya suna tashi war ruhu da kuma mala'ika jibrilu a arama mala'ika jibrilu bai cikin mala'iku to ya aka haka yawwa zikrul ba'd al'am to dan mi an kai haka litashrif eh ko litafdil saboda a nuna mala'ika jibrilu da nuna matsayi sa an ka kawo shi daban sai Allah ce war ruhu ilayhi suna tashi su sai zuwa ga ubangiji fi yawmin a cikin wani yini kana miqdaruhu 50 alf sana gurgudon shi a irin kenan kwanakin mu shekara 50 an gane ko shekara nawa 50 to anan idan muka duba akwai ijazi na alqur'ani ita kalima ta al-uruj al-ramma daga arajani shine tana nufin tashi tare da karkata asilin da ainun da ra'un da jimu suna rahin karkata laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji haraj a'raji ai shine gurgu saboda tayi karkacewa take yi to wannan ta'arujul mala'ika lafazi ne da yake nuna duk abin da zai tashi zuwa ga sama a ka'ida bai tahiya kai tsaye haka hatta da wannan kumbur suke cewa suna halbawa ba haka ne yake tahiya kai tsaye ba daga nan in ya fara tashi kuma zai fara kewayawa jirgin sama in zai tashi bai tashi haka kai tsaye an gane ko koda kana gari ya tashi dole sai ya tahi sannan kuma ya fara kewaya ya fara kewaya rushi an gane ko sai ya yi sama ya kai daidai inda hanyar shi take sannan da zai fara tafiya haka kaga qur'ani ne ya bayani wannan an gane ko daga tashin mala'iku an kai amfani kaga an ka ce ta'arudul mala'ikatu ba a ce ta'alu ba sai an ka ce ta'arudu domin kalmar ta'arudu tana nufin tafiya ce sama amma mai karkata sannan abu na biyu na an ce fiye min kana bi qadaruhu 50 alf sana shekara 50 can cikin suratul hajj sai a ce Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna yini a wajen Allah kamar shekara dubu ne da kuke lissafawa sannan kuma cikin suratul abin nan sajada an gane ko nan ma sai Allah subhanahu wataala ya ce alfa sanatin mimma ta'udun ko shekara dubu da kuke lissafawa to yanzu ya zamu yi da wannan can cikin hajji an ce shekara dubu alarama can cikin abin nan sajada nan ma an ce dubu nan kuma an ce shekara dubu hamsin kuma duk ƙur'ani ne a alƙur'anin ce ya zamu yi da wannan an gani ko tunda ya ce allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin ko yace sun mastawa alal arshi malakum min dunihi min waliyin wala shafi'in afala tatadhakkarun yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uduna taw wadansu malamai sun kace abinda ake nihi kwanakin daban-daban ne abu na farko shine na Allah yana nuna mana yini cikin suratul hajji ya nuna mana bambanci tsakanin yini a wajen mu da wajen shi wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu shi ko nan da yace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddu nan ya zancan komawa al'amari ne zuwa gare shi shi ko nan ya zancan ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin komawan mala'iku kiran komawa al'amari daban komawan mala'iku ne daban sai zama to irin ya bambanta waɗansu malamai sun kace kai abubuwan nan kusa da juna suke tunda an an ce yini a wajen Allah shekara dubu ne to ainihin ya ce kuma yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi ah yu ay al'amrin yana tafiya ne zuwa ga Allah kuma ta'ruju al-mala'ikatu ay mala'ikun su ne ke tada al'amari to cikin sajada an ce al'amarin ya ya tafi nan kuma an ce mala'iku ay mala'ikun suke tafiya da shi to yanzu ya zamu da wannan nan kuma an ce shekara dubu nan kuma an ce shekara dubu hamsin wasu malamai suna ganin cewa ana iya ɗauka a'a wancan wanda ga komawa zuwa shekara dubu daban yake wancan wanda ga koma zuwa shekara dubu hamsin daban yake don komawa al'amura zuwa ga Allah ai lokaci lokaci ne akwai lokaci ranar abin na alhamis ba ana kai ayyuka ba kaga wannan ai daban ne na sati sati na to kenan nan wancan shi kuma na shekara dubu daban na shekara dubu hamsin daban mun gane ko waɗansu malamai suka ce kai yinin nan gudana amma tsawon shi ya bambanta ne kiyama ce ake zance inda an kace shekara dubu gwargwadon shekara dubu da inda aka ce shekara dubu hamsin ya danganta na daga halin mutane ita kiyama wani zai ga tsawonta kamar shekara dubu wani ga tsawonta kamar shekara dubu hamsin saboda irin halin da mutum yake ciki wanda yake mumini bai ganin tsawonta wanda yake kafiri tsananin wato bai da kafirci mai yawa sai ga kamar shekara dubu ne shi ko wanda kafirci shi ya tsanani sai gani kamar shekara dubu hamsin ne shi yasa saboda wato mutum biyu guda in kana son ka gane wannan ana ramma mutum biyu ne guda bai da lafiya guda yana da lafiya sai dare ya yi wanga ya kwana dare shi na kugi kasan kugi dai ko wanga kuma lahiya sai lumi ya ci to sai kwanta sai asuba ta yi idan sun ka tashi shi wancan ya zai ga daga eh mara lahiya ko to wanda Allah ya tilowa ka gani shi yasa sha'ir yace laili wa laili nafa naum ikhtilafahuma laili wa laili dare na da dare na yace nafa naum ikhtilafahuma bacci na ya kore sabanin su tunda inda ni kwanta yau ni tashi lahiya gobe ni kwanta ni tashi lahiya kenan ban bambanta tsakanin dare yace amma walailu akhul musibati fihi tulu daren mutumin da a cikin musiba ce tsawo gare shi shi yasa shauki yace wala yumbika an khuluqil layali kaman faqid al ahibbata was sahaba babu wanda zai baka labarin halin dare irin mutumin da ya rasa abokai da masoya ko ba haka nan bane to kaje yau da sun kace kenan sai sun kace kafiri sai ya mishi tsawon mumini da mutum mai sauki kuma suka ce dalili akwai ayoyin alqur'ani don Allah ya ce min yaqulul kafiruna hadha yawmun asir fa dhalika yawmun idhin yawmun asir alal kafirina ghairu yasir mafhumin shi ni alal mu'minina yasir mallamai sun kace ni babu ruwa da kaji ba cikin dafu hamil qirab an ayatul kitab da sauran littafai na wadanda ake yin aljam'u bainal ayati na malamai daban-daban Allah ce to fasbir sabran jamila ko kai hakuri hakuri mai kyau ba ko ne hakuri da an mai kyau ba ka san mu na sai a ce a a wai yanzu ko wani in dai kai hakuri yana da kyau ba a hankuri wani hankuri in an ka yi shi jahannama za a alaran ba wani hankuri jahannama za a yi an ka yi shi ba a yin shi Allah ce wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kusa batar da su daga allolin su in ba da sun kai hankuri ba yo wanga hankuri kai shi na daga arama nasi ne da alqur'ani a alqur'ani ci ko dan qur'ani sai da wannan an gane ko ga wani kuma dalili ce Allah ce innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin kiyama nesa take wani rahu qariba in kuma kusa take dalilin kiyama tana kusa ga Allah saboda yini a wajen Allah mu shekara dubu ne namu to kenan kaga yanzu daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa yau shekara nawa ne 1400 da 47 da 47 ta 47 ta shigo to a wajen Allah har yanzu ba a yini da rabi ba saboda sai an shekara dubu ɗaya da ɗari biyar sannan an kai yini da rabin yini a wajen Allah to Allah ya kyauta to sai Allah subhanahu wataala ce mi yawma takunu as-sama'u kalmuhl ranar da sama za ta koma kamar al-muhl shine wato mai wanda ya tafarfasa jan mai ad-durdiyu min az-zayt wa takunu al-jibalu kal'ihn sannan kuma duwatsu za su koma kal'ihn kamar kwata wanda an ka jemi an gane ko kwata wanda an ka jemi ta sai ta yi subul subul ka ku ga duwatsu nan maudu'i ne na alqur'ani wato aljibalu wato aljibalu halatul jibal fi dunya wa halatul jibal fi akhirah duwatsu ya Allah faɗe su anan rayuwar mu ta duniya ni a aikin su sannan kuma a lahira ne za su komawa sai ka tattaro ayoyi an ramba shikenan nan Allah ya ce nan duniya wal jibala autada waja'alna fil ardi rawasiya an tabida bihim kaji ka aikin duwatsu ko ba karan bari an gane ko a kiyama kuma Allah ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fayadharuha qa'an safsafa ina fata mun ce ne wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab kiyama sai ka tattaro dinnan ayoyi al jibalu kenan kaje da ake hada maudu'i al qur'anance Allah ce wala yas'alu hamimun hamima hamim yana daukar ruwan zahi hamim yana daukar masoyi to nan masoyi ake rufi wala yas'alu hamimun masoyi bai tambaya hamiman masoyinsa don kiyama ta wuce abin nan Allah ce to kamar wani ya tambayi Allah shin kakana lamarin nan yake da wasu tambayar juna suna ganin juna ne ko ba su ganin juna sai Allah ce yubassirunahum suna ganin juna eh in wata musiba ta kai musiba kaga mutum ko dan gidan ku da ya gane ka cikin wani hali sai shi kawai bai san ka ba in lamari ya baci to in kaga dan gidan ku ya dauko kwaya na bincike ne gaban yan sanda kana cewa ka san shi ai sai kai kawai ko ya ce san kana cewa kai ƙarya na ko ba haka nan bane eh kissa wani mallami da shi da wani mutum wani mallami na to da babban riga sai da rawanin shi to ba a sani ba dai ko mallamtar ta gaskiya ta ko ta ƙarya buta gare shi to butar sai wani mutum ya are butar ya ce zai je fitsari an zo wajen yan sanda su ko yan sanda ka san bincike gare su mutane da masu dogon bincike da wayo ashe ba su yarda da fitsarin nan nashi ba sai sun ka tai sun ka tare wancan mutumin bayan ya ƙara fitsari sun ka amshe buta da sun ka amshe buta sai sun ka sa hannu ciki ashe le da kwaya tana nan da ƙasa an ka ce an kama shi ya ce a shi buta ba ta shi ba ga wanda adda ita mallami mallami ya ce a a shi shi ne ga alaƙa da wannan buta kasan kasan mutane 'yan duniya sun iya rubara a wani gari a nan nijar an ka samu wasu 'yan duniya sun ka samu v8 wannan motar ake ma v8 ko shikenan jip ake ce mata Najeriya shikenan suka kawo ta da suka ɗauko jip sai an kasa mata abin nan ba a yi mata lamba ba sai an kasa mata al-shek ka san shek karami na al-shek shi ne babba sai sun kasa mata al-shek ka san motocin shehunai da an zo budewa a kai ana nan ana nan kullum suna zuwa ce an kawo wani sabon inspector to da mota alshek ta zo da rawani da doguwar tabzaha kasan doguwar tabzaha nan tabziki na ana sha da rawani inspector sabo da an ka kawo shi sai ce sai an ka ce a bude kofa sai ce a bude a bude igiya ce bai yarda ba sai ce a tsaye da motar an ka ce akai waɗanda shehunne da sun sabo wuce ce shi babu ruwa ne yake ne yazo barka mana lahiya lahiya ya ce bai bude mai mota an ka ce a wanda motar shek ta sabo wuce ce shi babu ruwa ne da shek a bude mota ko da an ka tsaya wasa ya bude mallan da direba da shehunai sai sun kabi cikin kara sun kai da tafsu ashe sun ji masu raji gidan kwaya yan kwaya da ashe sun kai shiga shehunai sai sun kai da tafsu sun kai da kasu da wallahi a yi hattara Allah ce to yi basaru na suna ganin su Allah ce to yawaddul mujrimu mai laifi kafiri yana guri wannan rana law yaftadi min azabi yawmi idin da dai zai yi fansa ta azaban wannan rana yawmi idin an gane ko da imamu nafi'a al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani da imamu al-kisa'i al-kufi sun karanta yawma idin sauran kuma sun karanta yawmi idin an gane ko ko cikin suratu wato hud mun taɓa bayanin wannan ina fata an fahimce ni dan kakkato kullun cikin qur'ani kace yawma idin ko ba karan bane can cikin suratu hud a cikin kissa ta annabi salih ko ba haka ba inda Allah subhanahu wataala ce falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizi yawmi iz ko kuma wa min khizi yawma iz idan muka duba nan ma da imam nafi al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zammi al-madani da imam al-kisa'i sun karanta yawma id to menene dalilin wannan ta san malaman nahu sai su ce to mi ad dalilin da yasa an ka samu wannan to in ka diba cikin littafin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr an gane ko a safha ta 60 da tara yawwa sun ka ce to shi yau mai izin kinnan da yau mai iz waɗanda sun ka karanta yau mai izin sun ka ce wato sun ka ce harakatu bina'in da an ka ce yau mai izin kenan haraka ce ta an yi bina'in shi yau ma mabniyun na don mi an kai bina'in shi da idafatihi ila ghairi mutamakkinin saboda an yi idafa shi zuwa ga abin da ke ba mutamakkin batun da iz ai harafi ce shi ko harafi ai sarfu bai shiga cikin shi ba a yi mai tanwini abin nan kamar ba a yi mishi tanwini na sarf muna ganewa to kenan sai zama tomi an yi idafa suna zuwa ga abin da bai dauka sarfu shi ma sai zama to mabniyu zama ga da dukin kawai aka ce shi da ami su ko wanda sun karanta yaumi idin sun kace sun yi ma wato yaumi ijra al abin nan ijra al yaumi majra al asma'i an ɗauke shi sunami matsayin asma saboda an yi idafa shi to kuma ba a hankalta ma shi abin da ya yi makwabtaka da shi ba gairu mutamakin na sai an kace to a yi mai irabin shi sai an kai mishi to kaji an hawunci abin da malaman nahu sun kace kuma kana iri bacin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi sai kaga karin bayani to sai Allah ce mi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce yuwaddul mujrimu law yatadi min adabi yawm idin bi banihi zai fashi wannan da da ƴaƴan shi yace Allah duk diyana akai su jahannama ni in wuce wa sahibatihi wa akhihi da mata tai my love wanda shi ka kauna wa akhihi da dan uwan shi wa fasilatihi da kuma family shi an gane ko gaba daya shine fasila daga fasala ne abinda ya hito daga cikin shi tunda ai dan adam yana hitowa ne daga cikin family din shi ko allati tuwihi wadda take kare shi in mutum ya ɗauko wata rigima dole sai 'yan uwa ne ko ba ka bane kai Allah ce wa man fil ardi jami'an zai ce yana yana son ai fansa wannan azabar tashi da duk wanda bisa doron kasa kaga son rai son shi kai hadda annabawa da duk mutanen kirki duk aka sun jannaba shi dai aka shi aljanna thumma yunjihi sanna a ce da tadda shi to wannan kaga almawdu alqur'ani kenan wato alfida'u kenan kaga Allah ya faɗi dan can fansa dama ya ce wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun ba a karɓar fansa kuma Allah ya ce ko da sun kawo law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftaru bih ko ba karan bane to duk ba a amsa dai sannan kuma gashi nan ya ce a bada mutane fansa a ranar tashin alkiyama Allah kai mu nutsi an gane ko ustadu dr fadl samar ra'i da yazo wannan wurin sai ya ce to ai ya hadi sahibatihi ya hadi akhihi wa man fil ardi jami'an amma bai kawo iyayen shi ba an gane ko wasu suka ce abin da yasa an ka kawo sahibati matar shi saboda mutane da yawa wasu sun hekar kasa ga matansu bisa ga mini bisa ga iyayensu to shi yasa sai an ka faɗi abin da ya heka na matan nan wanda ya fifita akan iyayen shi waɗansu malamai suka ce a abin da yasa ba a kawo iyayen shi ba saboda ga ya tona maka ne asiri saboda dama Allah ya ce wa bil walidayni ihsanin kaga in yace akai iyaye sai a ce to ai iyayenka waɗanda an ka umurce kai musu biyayya ko zaka ce akai su wuta kaga ya ƙara maka ne laifi amma wannan istinbati na shi wadansu malamai ba su yarda da shi ba saboda da Allah ya ce wa mun fil ardi jami'an ai hadda annabawa sun shiga ce da iyayen shi kalla Allah ya ce aha innaha lawa ita ce lawa wutal laza ana ramma da jin laza lawa ka sa akwai tashi hankali sai Allah ya ce mi nazza'atan lishawa naza'a daga naza'a na mai kwayewa lishawa ga fata huska kaji kwayi ta take gaba dai sai tabar huska ba sai kashi eh wai wai wai alaramma kasu kusa akwai aiki wanga wuri naza'atan lishawa ko yawwa to sai malamai sun kace an karanta naza'a ita ce qira'a ta hafs rawi na asim al-kufi sun kace ala annahu ja'alahu halan min al-laza kinan hali ne na laza tunda ita laza na an kawo ta matsayin nakira an gane ko kenan tunda an kawo ta nakira laza laban to sai an kace nazza'atan kenan sai ta zama to halun ce muakkida to amma in ita laza ma'arifa ce abinda ya kamata a ce ta zama to mi sifa ta ta hal eh ma'arifa ce tunda da ma'arifa ce hal ya kamata ta zama tu shine magana an gane ko sauran qurra sun karanta nazza'atun lishawa an gane ko yawwa to sai sun kace to eh an ce nazza'atun lishawa badali na na alha'u mun gane ko badali na nabi na alha'u da yace innaha lawa sai ce mi nazza'atul lishawa sun ka ce badalina na abin nan min alha'i tana kwayewa abin nan to amma ai inna ha inna sai dai ta zama to badalina na lafa an gane ko tunda inna mi take ma suna nasu ba kamar yanzu a ce inna allaha kaga ghafur shine addadon mako to kenan in anka ce ghafur shine addadon mako kenan nan za'atun sai dai zaman to badali na mi na na lawa ba na ba na ba na inna innaha ba ko kuma a'a sai ka kaddara wani abu kalla innaha lawa nazza'atan lishaw nazza'atul lishaw hiya nazza'atul lishaw an gare ku in ma ana son ta zaman to kenan badali nata ga yadda su sun ka sun ka kawo an gare ko shi yasa sun ka ce in an ka ce na za'atul lishawa sun ka ce ko ta zamanto khabarun an gane ko yawwa ko ko au khabar mubtada'in mahdhuf kenan khabarun ba'da khabar innaha laza kuma innaha nazza'a ko ka ce a'a khabar mubtada'in mahdhuf ai hiya nazza'atul lishawa ba sani kuma fahimta ba kuma wannan sun ka hafsa dai karanta nazza'atul lishawa cikin qala'idul fikr a safha ta 100 da 69 sun ka ce ko ka ɗauke ta halin mu'akkida tunda hali ne da take akkada abin da ita laza take tunda laza ma'rifa ne ko ka ɗauke ta mansubun alal ikhtisasi ai akhussu an gane ko nazza'atan lishawa ina keɓance ta saboda bila'in da take ɗauke da shi Allah kai mun tsari tad'u Allah ce tana kiran man adbara nan wajen lazakin nan kadiba cikin التحرير والتنوير ياي بياني من تsawo kan shi wanda yana da rikitarwa sai dalibin ilimi yayi hatara da kuma cikin ad-durrul masul fi ulum kitab al-makrun amma ya kawo wasu bayanan rahu masu karhi ni da dan fada ba Allah ce ta du'u tana kiran man adbara wanda ya juya ya bada baya wa tawalla kuma ya bada baya Allah ran mutu adbara ya bada baya wa tawalla kuma ya bada baya Allah ran mutu kana ga harka take eh nan na malamai suke cewa to sai an samu jihatul infikak wajhul infikak in tabi rike shi da kyau in an samu abubuwa suna kaman cecina da juna to ana neman wata hulun fika ta ina za su rarraba daga in fakka na abu ya balli an gane ko sai sun ka ce man adbara wanda ya ba da baya an gane ko an ramma bi kalbihi wa tawalla bi jismihi shikenan ko ko man adbara ya ba da baya wa tawalla bai sake juya bai ci gaba shikenan wa jama'a ya tara ai wa jama'al malaku fa'awa sai ya taskance dukiya daga alwi'a una ka sa abu cikin burgani an gane ko shi yasa hariri ya ce mi abin kana fifita wa'azi ta'ihi ala ala wa'azin ta'ihi tu'thiru ina ganin filsan tu'ihi tu'ihi daga au'ahu yu'i ya kana fifita abinda ka taskance na dukiya akan wa'azi wanda zaka fahimta shi to sai ce mi sai Allah ce innal insana khuliqa halwa ko an adam an halice shi halu'an mai hadama mai so son kai ne ka san shi son kai shi daga halaka koce irin al'umma duk gidan da kowa kai ne na sani to babu gida duk garin da kowa kai ne na sani babu gari duk kasar da kowa kai ne na sani babu kasa duk kabilar da kowa kai shi na sani babu kabila tunda babu aikin jama'a ke an gane ko to da yawan mutane haka suke ciwon ciwon da yake halaka mutane ke kullun in babu masu tunanin makoma al'umma a haɗu a taimaka ma masu rauni a babu rada al'umman da za ta zama lahiya Allah ce to shi halu'an waɗansu malamai sun ce to ga fassarar shi tafsirul qur'ani bil qur'an al muttasil al ramma halu'an dan hada mana to gashi idza masahu sharru jazua in sharri ya same shi akwai raki shi yasa duk wani da da kai mutum na cewa Allah sai an yi wani addu'a Allah ai addu'a sai a shekara uku ana addu'a amma ran da ya samu kuɗi shi kenan sai ka jace mallaman da ba su da aiki wa idza masahu alkhairu manu'a in kuma samu alkhairi manu'an mai hadawa ne sai Allah ce illal musallina sai masu sallah nan ba ana yin masu sallah kaɗai ba mm, masu sallah sallah ingantattar sallah saboda sallah tana tsarkake zuciyar mutum inna salata tanha anil fashai wal munkar allazina hum ala salatihim da'imuna su ne waɗanda akan sallo sallar su da'imuna sun dawwama suna yin ta kowane lokaci sai yan qur'ani sun kace to kai kajiya ina na an kace mace in tana haila ta da sallah gashi na Allah ya ce allazina hum ala salatihim da'imuna da'imuna sai an kace to Allah ya ce wasu alurka anil mahid kul huwa adan sun kace a ai aza abin da yake nuni da aza shine wato rashin lafiya shi jina yana rashin lafiya ne ba kazanta bane sai an kace to ko in karasa ayat fa atazilun nisa ayat mi wala taqrabuhunna ka gani kan ku kusance su sai sun tsarkaka bai ce hatta yushfaina ba kuma ita ko sallah ba yanzu sai da mi sai da tsarki don haka dan qur'ani yuna abi a hankali to su masu sallan nan da'imuna asalin da'imuna dawimuna ne daga dama ya dumu da abin nan asalin dama ya dumu dawoma ya dumu na sai an kamar da wawun ta koma alhamza kamar qala ya qulu sai a ce qa'il asalin shi qawil ne domin qawala ya qulu ne shi ko ba a yabi sai a ce ba'a asalin shi ba'a ne domin daga baya'a yabi ne fa huwa ba'a'un Allah ce to walladina fi walladina fi amwarihim haqqun ma'lum mun gane ko nan walladina ba ana nufin wasu mutane ne daban ba masu sallan nan su ne waɗanda an gane ko fi amwalihim a cikin dukiyar su haqqun akwai haƙƙi ma'lumun sananne sananne ayoyi sun yi bayani shi ko wa atu haqqahu yawma hasadi ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ko ba kadan bane wa mimma razaqnahum yunfiquna inna musadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal ghalimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim to lisa'ili an gane ko ga wanda yake tambaya ko wal mahrum da wanda an haramta mishi ma'ana Allah bai bashi amma bai tambaya in dai ka bashi don Allah shi na so in baka bashi kuma shi kenan an gane ko to can cikin suratul zariyat ta ce wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum babu ma'lum nan kuma cikin suratul ma'arij akwai mi akwai ma'lum Allah rama mai harda alqur'ani ai hatta to sai ya ce mi walladina yusaddiquna bi yawmiddin su ne waɗanda suke gaskatawa duk su ne ake zance su ba wai wasu mutane ne daban ba kamar da ya ce sabbi isma rabbikal a'la sai ce mi alladhi khalaqa walladhi qaddara walladhi akhrajal ai do Allah ne ya waɗannan yawa ala ramma walladina yusaddiquna bi yawmiddin su ne waɗanda suke gaskata ranar sakamako ita ce kiyama walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun su ne waɗanda game da azabar ubangijinsu suke cikin tsoro inna azaba rabbihim ghairu ma'mun Allah ce lalle azaba Allah ba abin amincewa ta bace tar da kaga mutun na amincewa azaba Allah ya halaka fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun Allah ya ce walladina hum li furujihim hafizuna sune waɗanda game da farjujjukan su suna kiyaye su illa ala azwajihim sai akan matan su aw ma malakat aymanuhum kuka abin da masu tan mallaka da wannan ne malamai sun kace to kenan armin mutu'a babu shi don mata armin mutu'a ita ba a ci mata matarka tunda auren ana yin na awa biyu ko na sati guda kaga ko aure shi ko an kace an yi shi sai in ka saki au ma malakat aymanun ko abin da musulman mallaka to ita ba mace ta ba wata aure kuma ba mi ba ba abin da ba da maka ta mallaka ba kina auren mutu'a haramun ne can farko an halatta shi an ka shafe shi an ka sake halatta shi an ka shafe shi har abada har kiyama don haka duk wanda yake yin wannan ya san abin da yake yi Allah ce to waɗannan waɗannan fa innahum ghairu malumina wanda shi matar shi ce ko ko abin da da mace ta mallaka su waɗannan ba abin zargi bane asalin malumina malumina ne sai an ka shahi abin nan an gane ko yawwa malum malum shine asalin shi maf'ul faman ibtagha wara'a zalika Allah ce duk wanda ya nemi wara'a zalika koma bayan wannan kenan koma bayan mata aure ko koyanga fa ulaika humul aduna waɗannan su ne yan ta'adda to kaji su a wajen Allah wallazina hum sune waɗanda li amanatihim ga amanoninsu su ina fata an fahimce ni imamu ibnu kasir al-makki ya karanta li amanatihim ga amanarsu an gane ko yawwa kenan sai zaman to kenan amana sun kace matsayin masdar yake yadullu alal qalil wal kathir min jinsi ko ba haka ba ko kuma ce a'a da an kace li amanatihim amana mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa sai kuma mi jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ai wa in ta'uddu ni'mallahi to su ne dai waɗanda game da amanonin su wa ahdihim da alƙawullan su ra'una suna kiyayewa an gane ko ra'una asalin shi ra'iyuna ne da gara'ayar ani an ka shafe ya'ur wadda dama ta koma alif ba sani kuma fahimta ba to amanar su amana su tsakanin su da bayi da amana su tsakanin su da Allah mun gane ko yawa alƙawarin su tsakanin su da Allah alƙawarin su tsakanin su da kuma bayi wallazina hum kuma sune waɗanda bi shahadatihim an gane ko imamu hafs rawi na asim al-kufi da kuma imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wallazina hum bi shahadatihim sune waɗanda game da shaidar su shaidodin su ba shaida guda ba shahadat eh ba waccan diplom ba qa'imuna suna tsayuwa an gane ko kowa ga diplom an ka baka ai shaida ta an ka baka kidan bai dace jami'a ta ba mutum diplom ba ko ta makaranta ta san bai cancanta ba mun gane ko kuma an baka diplom ka tashi tsaye kai karatu ba wai kai ka ce kai kana da diplom ba tunda ba diplom na zai tsaye shi ba mutane karatu ba an gane ko sauran sun karanta walladinahum bi shahadatihim banda hafs da yaqub da muka ci an gane ko to shaidar su nan sai zaman to mufradun ne mudafan ila al-ma'rifa ya kuma mi ya kuma jam'i ina fata an fahimce ni yawwa shaidodin su walladinahum ala salatihim yuhafizuna ko su ne waɗanda game da sallarsu suna kiyayewa an gane ko yawwa to kaga nan malamai sun kace saboda muhimmancin sallah an ka bude da sallah an kai ni an ka kare da sallah ala salatihim daimu da kaga ya nuna kowane lokaci suna yin suna yin sallah sannan kuma ala salatihim yuhafizuna suna kiyaye ta su koye ta su san abin da gyara ta abin da yake bata na muna gane ko to waɗanda adda irin wannan sufa sai Allah ce ulaika fi jannatin mukram waɗanda suna a cikin aljanna abin girmamawa ina wanda ga cewa shikenan ka zama baka yi sallah ba baka yi komai shikenan sai a dauke ka a saka aljanna Allah ya ce fa malil ladina kafaru shin mi ya shafi kafirai qibalaka kenan sun fuskanto ka kamar fuskantar ka muhti'i da sura masu gaugawa anil yamini ta damakka wa anil shimali da ta hagu izina jama'a jama'a kadiba cikin الضر المسؤول كذا أسلم ولن كلمة شبيه أنك شافي متى وما كذبة تكين إعراب القرآن الكريم وصرفه كوكو الجدول في إعراب القرآن نا عبد الرحيم محمود صافي سنة لتافي سنة بيبريش Allah ce to ayatu ma kullu mri'in minhum shin yanzu kowane mutum daga cikin su eh Allah ramba an yi dukhala jannatu na'im a sashi cikin aljanna ta na'ima eh ko ko ayatu ma kullu mri'in minhum yanzu kowane katon kaddara so shi kai an yi da khalisa ta yi aka shi aljanna ba tare da aiki ba kalla Allah ce a aha inna khalaqnahum mun ka halice su mimma ya'lamuna ga abin da sun ka sani ni na ka halice su al'amur shi nan ijmali na eh kwadi mu jiya kasa ina dalili a alqur'anin ce to to arama to do ala ayyati hal mimma ya'lamuna na abin da kamata ka gane daga abin da sun ka sani wanda yace kasa bai yi ƙarya ba wanda yace maniyi bai yi ƙarya ba wanda yace jini bai yi ƙarya ba an gane ko hiya atwa wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin annabi adam thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin yau in ba ka da wani wani sai ce to can an ce kaza can an ce kaza kai akwar ne su ne daga ciruwa sai Allah ya kyauta Allah ce to fala uqsimu ina rantsuwa mun faɗi wannan cewa rantsuwa ce ko bi rabbil mashariqi da ubangijin mahudan rana wal magaribi da kuma wurin bacewar rana ba wurin faduwa tauran ba faduwa na take ba inna laqadiruna Allah ce mu masu iko ne a gane ko a to anan an ce makullar rana da yawa jam'i ne can kuma ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila kaga gabas guda ce da yamma guda nan kuma ya ce mashariqi wal maghribi can ci kuma kuma araba ce rabbul mashriqi wa rabbul maghribi ubangijin mahudan rana biyu da wadan rana to biyu na ko guda na ko jam'i da araba matan nirga ce inji zabarmawa da an ka ce mashriqi saboda wurin da take hituwa in an hankalta ma jaha an gane ko jihatul lati tashriqu minha jiha guda ne gabas gabas ce yamma yamma ce amma da anka ce mashriqaini wa rabbul maghribi saboda gabas tana da dama da hagu yamma tana da dama da hagu da anka ce mashariqi wal magharibi saboda rana waɗannan kwanakin guda 300 da wani abu da take yi ko wani yini a inda take sarka da bani shi ma wata haka ne al'umma wal qamar qaddarnahu manazil hatta aada kal urjun al qadim to Allah ya ce ala an nubaddila khairan minhum muna da ikon mu musanya mafi alkhairi da su ko in mun kaga dama ba na hannu bi musbuki da kuma mu a kasance ba ana rigayen mu an gane ko Allah ta tofa zaruhum ka bar su yahudu su kutsa alarma shine khada yahudu kutsawa Allah ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri yahudu su kutsa wa yal'abu su tafi ta wasa ga kwallo nan ga juye nan an ka maka game cikin salularka cikin tv cikin wane ne gashi nan ga kwallo da da wasanni na 'yan mata waɗanda da a kawo wa mutane su kallo masu kyau Allah ce hatta yulaku har sai sun haɗu asalin yulaku yulaki yuna an shafe alif wadda asalin ta ya'unna yau mahumul ladhi yu'aduna irin da an kai musu alƙawari muna gadiya ko to anan ga alaran mai hadda alqur'ani can cikin suratu at-tur sai ce min fadharhum hatta yulaqu babu yahudu wa yalabu fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun ko ba karan bari yawwa sannan can cikin suratu az-zukhruf nan ma sai ce mi sai Allah ce fazarhum yahudu wa yal'abu na fata an fahimta fazarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun nan ma sai ce fazarhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun to anan cikin suratul zukhruf sai ka ce mi wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah nan kuma cikin suratu abin al-ma'arij فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث ko ranar da za su fito daga al'ajidath shine wato abin nan kaburbura to an ce al-qubur ana ramar da al'ajidath jam'i na aljadas me ba wancin su ko ko guda na eh mi al-qubur ya al-qubur to al'ajida su ha to biya mummicin su ko duk gudana sai ka karanta alfurukun lugawiyya ka karanta ashamil fil furukun lugawiyya na sheikh abdullatif ahmad sharif juz'i uku na ya ce zai yi to gudan ya fito biyun kuma ina ganin ko ana ga gyaran su muna fatan da Allah ya sa ya kare a fiddo su jibo alarma in an ka ce al'ajida su kabarin da wanda a cikin shi ya hito shi na moci in an ce alkabur shine wanda mai wanda a cikin shi bai buci shi yasa Allah ce yawma yakhrujuna min al-ajdath kaga sun hito an gane ko wa nufiqa fi suri fa idha hum min al-ajdath ila rabbihim yansiluna gurabe eh gurabin kwanci to shi kabari ba gurbin kwanci na ba a akwai sauran alramma an gane ko sai Allah ce mi ka annahum kace su in sun fito daga kaburbura ila nusubin an gane ko zuwa ga wani abu da aka kafa shine nusub imam ibn amir ad-dimashqi qari'ini da hafs rawi na asim al-kufi sun karanta ila nusubin kamar wani abu ne wanda an ka kafa ina fata an fahimce jam'i ne na nasba an gane ko wa huwa al'alam shi ne malamai sun kace tuta ake mishi an gane ko ka saqfin sai a ce jam'in shi suquf walau la an yakuna an-nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min fidda mun gane ko ka annahum ka ce su ila nusubin zuwa ga wata tuta ce da aka kafa yufiduna suke gaugawar zuwa gare ta an gane ko yawwa to in ka diba cikin alqira'atu wa asar fi tafsir wal ahkam a safhata 429 zaka ga wannan bayani sannan kuma sauran qura sun karanta ka annahum abin nan ila nasbin yufiduna kamar zuwa ga wata tuta kiran sai zamanto mufradina tunda mutane ana iya a sa musu tutoci daban-daban jama'a daban-daban a raba su kuma yana yawa mi a aza tuta guda a ce su yi gangantu zuwa gare ta ba sani ko mun fahimta ba wa huwa al'alamu wal ghaya kenan kamar an sanya wata iyaka wadda za su je kanta su yi gaugawa a ya tsere sai Allah ce mi khashi'atan absaruhum kenan ganin su ya kaskanta sun yi kasa babu mai iya magana duk girman kan nan ya zubi tarhaquhum zilla Allah ce kaskanci ya ruho musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kai mu da sai khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla kai hattara can cikin suratul qalam akwai irin wannan aya al-ramma khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi sai ce mi wahum salimuna ba sani kun fahimta ba yawwa kobo khashat al-absar mutaraqun billahi wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimuna nan kuma khashat al-absar mutaraqun billahi tace mi zalika al-yawm alladhi kanu yu'aduna wancan shine yini wanda an ka kasance ana musu ishara zuwa gare shi to anan zalika al-yawm zalika abu ne wanda an nisa ana ramma to ai kuma Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida sace mi wani rahu ƙariba a to ya an kai haka an rama bayan ya ce wani rahu ƙariban kuma ce zalikar yomul lazika nuyu a nuna zalika kuma wancan to nan zalika ishara ne wato ko mu ce da ya ce zalika ya yi amfani da su yadda suke kallon kiyama zalikar yomul lazika nuyu a nuna an yi musu ishara ne da yadda su suke etikadin abin tunda su innahum yarawnahu ba'ida ko kuma zalika saboda uslubi na qur'ani duk abin da ya wuce kai tsaye ana yi mai ishara da zalika qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalika kaga yanzu yanzu ku kai wuce ba sai kun fahimta ba to wannan shine yiri wanda an kai musu alƙawari wallahu ta'ala a'lam surar da zamu shiga cikin ta ita ce suratu nuh an gane ko yawwa sai surata suratu nuh ta yi bayanin wato da annabi nuhu da mutanensa tun farko aka zo wajen raddin da mutanen shi suka yi mishi inda Allah ce kuma qala nuhu rabbi innahum asawni yace Allah mutane da sun saba mini wattaba'u sun bi man lam yazidhu wanda bai kara mishi ba maluhu dukiyarsa wa waladuhu an gane ko wa waladuhu illa khasara dukiyarsa da ƴaƴansa su kara masa kun ba sai hasara an gane ko yawwa to idan muka duba wa waladuhu illa khasara wannan ita ce ƙira'a wato ta abin nan dukiyarsa da 'ya'yansu su ƙara masu komisi hasara ba saboda suna ganin in suna da 'ya'ya ba sai sun bi Allah ba suna ganin in suna da dukiya ba sai sun yi ba ba su sun bi Allah subhanahu wa ta'ala ba, ina fata an fahimce ni. To, wa waladuhu, sauran ƙura abin nan, imamu Nafi, almadani da imamu Abu Ja'far, almadani sun zami, almadani yani da Ibn Amir, al-Dimashqi da kuma Asim al-Kufi sun karanta wa waladuhu, kina ‘ya'yan shi’. ko ka ce ɗansa walad ɗansa sauran ƙurra kuma sun karanta wa wulduhu wa wulduhu illa khasara kenan in an ce wuld wasu malamai sun ce da shi da walad duk dai ma'ana ɗaya ce wasu kuma sun ce a'a waladuhu mufrad ne wulduhu jam'i ne kenan ƴaƴansa in ka ce wulduhu ƴaƴansa saboda in su kafirai wani ɗa guda gare shi wani kuma shi na da 'ya'ya masu yawa wasu ka ce a shi wani duhu yana iya ɗaukar ɗansa wanda yake da ɗa guda in kuma shi na da 'ya'ya masu yawa mufrad ne an yi izafa shi zuwa ga ma'arifa sun zamiri ne ma'arifa ya kuma ya koma jam'i Allah ce wa makaru makaran kubbara sun yi makirci makirci wanda yake mai girma nan ya kawo shi mujmal an gane ko kenan ayoyi zaka nemi wanda sun ka nuna makircin da an kaba annabi wato nuh duk da yake makirci kala biyu ne akwai alhissi akwai alma'anawi daga cikin makircin da sun kai mishi shine sun yi ta izgili da shi saboda su sa mutane kada su yi imani da shi Allah ce wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu yawwa wa qalu sun kace inji Allah kaji wani makirci la tazarunna alihatakum kada ku bar ababen bautakku alihatakum matsayin amushiki kada ku bar ababen bautakku wala tazarunna waddan gakkubar wani gumki da ake kira waddan an gane ko imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun karanta wala tazarunna wuddan to duk dai sunan gumki ne da waddan da wuddan duk gumki ake nufi ba sani ko mun fahimta ba ba wancan ba na alwuddu na soyayya ba shi yake nufi ba sunan wani gumki na wala suwa'an gakkubar suwa gumki ne shi ma suwa wala yaghusa gakkubar yaghus wa ya'uqa gakkubar ya'uqa wa nasra gakkubar nasra sunan gumaka na amma shi an-nasru a larabce shi na nufin suna ne na wato shahu kenan an gane ko malamai suke cewa asalin su sunayen waɗansu mutane ne na gari waɗanda sun ka kasance suna ayyuka na alkhairi da suka mutu sai an ka yi alama ta tunawa da su daga nan kuma sai bayan waɗancan mutane sun shuɗe sai an ka bauta musu shi ya sa barin gumki cikin al'umma hatsari ne an gane ko to waɗannan ababen da muka gani na zamanin annabi nuhu za ku in kun ka duba cikin wasu littafin tausi za ku ga cikin larabawa ma akwai gumakan da adda wannan suna to mutanen annabi nuhu daban kuma mutanen zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban yana yiwa sunayen kofasu ne suka yi ba sani ko mun fahimta ba yana yiwa mi suka yi kofa ne suka yi daga waɗancan Allah ce to waqad adallu kaseera sun batar da mutane da dama su mutanen annabi nuhu sun batar da mutane da dama ko kuma waqad adallu kaseera su waɗannan gumakan sun batar da mutane da dama sai zama to an yi musu amfani da zamiri na wawun na jama'a ba a ce wa kada adlalla kasiran ba abin nan saboda sun kasance suna zuwa su roƙe su suna musu mu'amala ta mu'amala mai hankali kamar yadda yace ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara satimi ra'aytuhum li sajidina an gane ko ko kuma damirin ya kuma zuwa ga mutanen da kuma da kuma gumakan da kuma su mutanen da sun kabatar da su sai ya zama to kenan an yi taglibi janibi العاقل على جانب غير العاقل كما هكذا يو أما بالنسبة لنا لا بالنسبة إلى الله تعالى شيء سمع أن إبراهيم يتشي رب إنهن أضللن كثيرا من الناس كما كان سمة الدم تالي لداما أقالكم yace wa kad adallu kaseeran sun batar da mutane da dama inji Allah wala tazid annabi nuhu yace wa kad adallu kaseeran wala tazid az-zalimin illa dalala kaka kara ma az-zalumai komi sai bata mimma khati'atihim ughriqu idan muka duba imam abu amr ibn al'ala al-basri ya karanta wato mimma khatayahu kenan saboda zunubansu khataya jam'i ne na khati'a sai a ce khataya ana ce kuma khati'at ko ba karan bane yawwa to mimma khatayahum saboda zunubansu min waga ta'liliya ce ma kuma an kawo ta littakit shi sa khati'a mimma khatayahum kenan min khatayahum sai zaman to min harful jarri ma silatul litakidi khataya ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi aliya al kasra al muqaddara ala wato aliya ko alal alif in alal ya ne alal alif kenan khataya mana min zuhuriha at ta'azzur muna ganewa yawa sauran qurra kuma sun karanta banda abu amr ibn al-alami ma khati'atihim an gane ko yawwa sai zama to mulhaq ne bi jam'u muannas as-salim kenan mimma khati'ati min khati'atihim sai zama to min harfu jarri khati'ati ismun wato majrurun bi min wa alamatu jarrihi al-kasra an gane ko yawwa az-zahira ala akhiri saboda zunubansu da yi ughriqu anka nutsar da su ba wai haka ne Allah ya halakar da su ba sannan kuma ughriqu fa udkhilu naran kai tsaye an ka shigar da su wuta nan fa'un bai ce thumma udkhilu naran ba to kaga ga azaba sanyi ya hadu da zahi kaga azaba ta yi tsanani yanzu ko abin nan ver wanda yake na wanda yake na abin da na kwalba idan yana dauke da ruwan zahi ka zube su kai tsaye ka zuba ruwan sanyi in ba ya ba mai kyau bane sai ga ya bada fast haka in yana dauke da ruwan sanyi ka cire ka ruwan zahi ko kana yana dauke da ruwan zahi ka cire ka ruwan sanyi sai ya fashe to ka jira azabar da an kai musu ughri qunan ijmal ne akwai ayoyin da sun kai bayani yadda an ka nutsar da su ko fa fatahna abwaabas samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna Allah ce to falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba a samun musu ba wani Allah wanda zai taimake su masu taimakon su ko akwai su babu mun gane ko yawwa to sai lahum bai ce wa lahun da ba alaran ba kuma cikin mutanen annabi nuhu akwai kafirai mata kuma har da mace tana zirki a taglibi janibin zukuri ala janibin inas wa qala nuhu annabi nuhu yace rabbi ya ubangiji la tazar ala al-ardi bari bisa durun kasa min al-kafirina na daga kafirai da yaran ko da gida guda an gane ko ko mutum daya shi ne sun kace dayyar in ka diba cikin addurul masul yana daga cikin kalmomin da ba su zuwa sai cikin halatun nafi ka diba cikin addurul masul yace innaka in tazarhum Allah in kabbar su yudillu ibadaka za su fatar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba wanda za su haifa sai fajiri kuma kafiri me yasa in an haihu to ai ba a ce mai fajiri ko kafiri alramma ko da ku uwaye ne kafiri ne ai ba a kira shi fajiri ko kafiri tunda bai wani abu na fajirci ko kafirci ba malamai sun kace bi itibari masu ya kuni in sun girma kafiran za su zama tu annabi nuhu ya ce rabbi ghfirli Allah ka gafarta mini wali walidayya kuma ka gafarta ma iyayina wali man dakhala baiti da wanda ya shiga gidana amma mu'minan yana mai imani ba wai kawai shiga gidan shi ba walil mu'minati da kuma mu'minai mata rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minati da mu'minai maza da mu'minai mata wala tuzidu zalimina Allah ka ka kara ma azzalumai illa tabaraka wa halaka shine taba daga wato kaji Allah ya ce wa kullum darabna lahu al-amsala wa kullum tabbarna tatbira ba sani ko mun fahimta ba to nan akwai mas'ala guda biyu annabi nuhu da yace rabbi ighfirli wa li walidayya amma shi ba a ce kada ya nemi mu iyayen shi gafara ba ba sani ko mun fahimta ba to tunda Allah ya tabbatar da shi akan haka yana nuna mi yana nuna iyayen shi mu'minai ne kuma in mun kadibi asar na Abdullahi ibn Abbas wanda yake nuna alƙururi ƙarni goma da a tsakanin annabi adam da annabi nuhu sun kasance akan mi akan tauhidi kenan kaga ga ikrari ya zo kuma ga asar na abdullahi ibn abbas mun gane wannan to madalla wannan kenan shi yasa shi annabi nuhu ya ce wali walidayya ba a samu wato abin nan ba matsala sabanin annabi ibrahima sannan shi annabi ibrahima can cikin sutura ya yi rabbana ghfirli nan ko ga mai har da rabbi ghfirli sai kai hattara kun gane ko can rabbana ne ubangijinmu rabbi fili kuma nan ubangiji na to abu na ƙarshe wanda za mu kawo kafin mu dakatar da wannan halaka shi ne cewa annabi nuhu ya ce ya yi addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardu min kafiri na dayyara ka abar ko kafiri guda sannan kuma mi kuma ya ce wala yalidu illa fajiran kaffara ba wanda su aiwa sai fajiri ko kafiri ya an ka annabi ruhu wannan addu'a na halakar da mutane bai da hakuri ne a'a annabi nuhu yana da hakuri sai dai shekara 950 yana wa'azi a alqur'ananci alramma wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama ka shekara 950 dai kenan na biyu wahayi aka yi masa wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta isbi ma kanu yaf'alu an gare ko ita ko cikin sutu yusuf fala tabta isbi ma kanu ya'maluna na ba yaf'aluna ba intabe an ramu mai hada alqur'ani mun gane wannan yawwa to kidan kaga da annabi duhu ya addu'a an gaya mishi ba wanda zai kara imani kidan ko da ya ce wala ilaha illa fajiran kafara babu matsala kuma dai addu'a ce wa qala nuhu rabbi la tazar ala ardina kafirin da yara ai an gaba ba wanda zai imani wasu ne kuma fahimta ba to shi ba annabi Musa ya addu'a halaka da fir'auna wa qala Musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adab al'alim sai Allah ce qala qad ujibat da'watukuma an karɓa addu'arku kuma wa qala Musa an kace ba ce wa Haruna ba sun kace saboda annabi Musa yake yin addu'a Haruna yana cewa amin ana tare kenan mun gane ko to wasu malamai suka ce dalilin da yasa annabi Musa ya musu wannan addu'a domin ya zauna tare da su sun ce wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin kuma an tura musu ayoyi fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dafari aw dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qawmun mujrimin ka gani ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل falan ma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu idza hum yankufun kaga annabi Musa ya ga alamu ba za su yi imani abu na biyu kuma da ya addu'a da kuskure ne da Allah zai ce ya bar wannan addu'a amma qala qad ujibat da'watu kuma Allah ya ya karara shi ya zama to wannan shine dalili ga ka sai ka ce annabi Musa bai da hakuri ko annabi Nuhu bai da hakuri kuma suna daga cikin ulul azmi minar rusul to ne ya kamata mu ja burki wajen wa makaru makaran kubbara kadiba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 570 wato da tara abinda muka faɗa da mun tori Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh